أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومدار العظيم لئن أحزن الأقوام هم وأسنة فشمله همومي بالأمين مشتت لقد جاء خير الخلق والجدب شامل فأخصبت الدنيا فعاشوا وقوتوا وقاد البرايا للهداية ناصحا وقد سمعوا القرآن يتلى وأنصتوا فعماه الهادي البسيطة كلها وسل سيوف النصر صحب وأصلة فأشرق نور الدين في كل موطن وصد عن الأوثان فرض موقت إليك رسول الله أشكو فإنتي قرون محو أنوار دين وأشمة إليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها كل الورى لك أخبت عليك صلاة الله ثم سلامه نكون بعيش حيثما القوم أسنة عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها أبقى لربي أقنت عليك صلاة الله ثم سلامه فملك لغير المسلمين مفتت عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وصحب للأباطل شتت أم ولم شيخ الإسلام وسعادة الأنام Alhaji Ibrahim ya sirri Allah ta'ala anhu wa arzahu annabi amin yake cewa da in ahzana al-aqwa mahamun in wani irin bakin ciki ya bakanta wa mutane rai wa asnatu ko mutanen nan suka shiga cikin fari fari na rashin ruwa rashin abinci wa shamlu humumi shi wace ni tarin bakan ciki na mushattatun abin ɗaiɗaitawa ne bil amini da annabi sallallahu alaihi wasallam amintaccen Allah da karja a khairun khalqi ai annabi sallallahu alaihi wasallam fiyayyen halitta ya zo lokacin da ya zo wa wal jadub shamilu babu ta zama haliya kenan alhali kuwa wali shamilun yana mai gama ko'ina da ko'ina a duniya wari na ilimi wari na manzanci wari na alheru ana cikin kunci na rayuwa ba aksabata duniya sai duniya ta ɗauki yabanya a fa'ashu mutane sai suka rayu bayan ko suna alashe bahu faratin na halaki suna shirin su halaka suna bakin rami na halaka wa kawwatu kuma mutane suka samu abinci na zahiri da baɗi na ruhi da na jiki faqadal baraya lil hidayati sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya jagoranci talikai zuwa shari'a nasihan yana mai musu nasiha ita nasiha wa kiɗa mutane tsantsan gaskiya cikin abin da zai amfana su wa kar sami'ul qur'ana su halittan nan sun saurari alqur'ani yutla ana karanta musu shi wa ansatu sai suka shiru wa yasrafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alqur'an falamma hadaru qalu ansitu wannan aljannu ma kenan haka aka yi da su suka ji a jinni nasibi nasibi ne ko sun saurari ma'aiki sarsan yana karatun alkwari suka ce kai ku shurara suna da yawa wani ya kayi da zai na kafarwa mai makitan a cikin suratul shinnikin nan kamar lokacin da suka kama abdullahi mai ma yake cewa yan almasai Allah ya falata da umar Allah ya ada wa inna wula ma kama abdullahi ya du'u kadu ya kununa alaihi libada saboda tsaban yawansu annabi sallallahu yana karatun alkur'ani nan sun yi rub da itace nan da annabi sallallahu ke karatun alkur'ani a saman da suka yi kamar su wado maki sallam su lullube maki sallam baki daya to wannan da suka ji kuma suka koma suka yi gargaɗe mutanen su abin da suka ji wannan ba ma aljannu kadai ba ba ma musulmi kadai ba kafirai sun kasance suna in suna zuwa sauraron karatun alkur'ani na annabi sallallahu alaihi wasallam a garin makka suna kafirai amma wannan ya laɓe nan wannan ya laɓe can in suka fara jin annabi sallallahu yana kiyamul laili har sai asuba in wannan wannan ya to daga wannan malaba wannan ya to daga wannan malaba ya ce daga ina kake kai daga ina kake kamar abin da ya ta afkuwa tsakanin Abu Sufyan da Abu Jahl to shikenan to kama koma kama koma kuma gobe ma su komo saboda tsaban tasiri da daɗi musamman na karatun alkur'ani na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kenan fa amma hudal hadil basitata kullaha sai shiriya ta annabi sallallahu alaihi wasallam mai suna alhadi mai shirye suwa sai shiryen nan tasa ta gama albasitata shin hudaddiya ita ce duniya ta gama ƙasa baki ɗaya kullaha baki ɗayan ta ko ina da ko ina wa sallar suyufan nasiri sahabu sahabban nan masu girman nan sai suka zare ta kubba ta kubba na taimako wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa aslatu suka hiddo ta kubba nan daga gidajensu kawai saboda ba san wasa bane ba fa ashraka nuruddini sai hasken addini ya haskaka fi kulli mawdin a cikin kowane ƙasa cikin kowane gari ko ina ma wa sadda anil awthani fardu muwaqqatu kawai sai aka wayi garin fardu muwaqqatu wato sallah kenan ita ce farilla abin saka wa lokaci ya allazi na amanu a me ma ki ce inna salata dai inna salata kanat alal mu'minina kitaba mawquta ita sallan nan wanda take shine take fardu muwaqqatun farilla abin saka wa lokaci Allah kenan wa sadda sai ta zo ta kange anil ausani daga bautar gumaka a da gumaka ne aka sani kawai na da kuna a cikin kabin ma wajen gumki ɗari uku da sittin to kawai sai aka wayi gari wannan sallan kawai ta kange bautar gumki ba san bautar gumki ba sai bautar Allah ilaika rasulullahi ashku fa inna fi qurun ya maki Allah ilaika ashku zuwa gare ka nike kai koke wa inna fi qurun wa'annan wa'ansu irin karnin nuka ne da muke ciki karni shekara ɗari zamani wasu irin zamannai ne muke ciki a takaice mahau anwara dinin wannan sun shahi haske ko hasassakai na addini wa ashimatu kuma sun koma suna yi wa addinin ma dariya wannan akcin qurun su zamani ba shi zamanin zai kasance na haka ba wa 'yan zamanin ake ni Allah ya jarrabe mu da wasu mutane wanda su zamanin sun zama suna kokari da man duk wani abu na addini suke neman su fice hasken nan na addini kuma suna koma ma suna ma musulmai dariya saboda hannun da musulman suka suka su a cikin daga rauni a banjin khilafa ta tahi ta musulunci gashi na an waye gari yanda duniyan nan ta kasance hannun musulmai ɗaruruwan shekaru yanzu kawai shikenan an shiga cikin wani kuma waɗanda ba musulmin ba suke da duniyan kuma suna yi wa musulmi ma dariya irin yadda suka tsinci kansu to shi wace wannan zuwa ma'aikin Allah sallallahu alaihi muke kai koken wannan halin da ake ciki damun shewa abin da yake damun shi damuwar shi ya za a yi musulunci ya ci gaba ya za a yi musulmi su ci gaba al'umma annabi ne sallallahu alaihi wasallam to shewa ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake cewa a da ya je Bagdada ya ga Iwani Kisrakin nan yanda ya tsage tun zamanin tun lokacin da aka haifi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya kalli wurin ya ce cewa fa man hadda hadha al-qasra wa huwa bi makkah walidan falam yubqi li dhal kufri mazhara wa man hadda hadha al-qasra wa huwa bi makkah sayahdimu qasr al-kufri hina tadakara yace ai lalle kai wanda ya rusar da wannan ƙaton ginin wahawo makata walidan shi ko yana a makka yana a makka kuma a makan yana walidin yana jinjiri jariri to wanda ya iya yawan wannan aikin fala yuki lidal kufri mazara to ko ba zai bar ma kafirci ba wannan kafircin annabi sallallahu ba zai bar mai ba wata mabayyana sai ya roshe ta baki daya kuma ka annabi sallallahu ya ce addinin nan zai kai inda inda inda rana ta kai sai addini ya kai to me kake zato yanzu saboda haka shehu sallallahu alaihi wasallam tunda ya san wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka yake kai koken wannan halin a wurin annabi sallallahu ya san annabi sallallahu mai iya agaza mu ne a cikin wannan yanayin da muke ciki alayka salatullahi summa salamu ya da amince Allah tabbata gare ka salatan biha kullul wara laka akhbatu albarkacin wannan salatin ko salatin ta kasance biya albarkacin ta ko dukan talikai su zama masu kaskantar da kai a gari a gabanka ya maki Allah alayka salatu lillahi summa salamuhu ya da mutala tabbata gare ka na kunu bi aishin haisu mal qawm asnatu ba kasance a cikin rayuwa da abinci ko lokaci kafarai taron mutane kafarai su suka shiga fari mu horin kayya gama da mu can su iya da corona mu mu iya da da lahiya alayka salatu lillahi summa salamuhu ya da mutala tabbata gare ka salatan biha abqali rabbiha agnutu ta kasance salati ne na albarkatinta in wanzu a kanutu ina mai biyayya da rafiya ga ubangiji na alayka salatu llahi summa salamuhu tsira da aminci Allah ya tabbata gare ka wa mulkun li ghayril muslimina mufattatu albarkacin wannan salatin duk wani mulki wanda ke na wa'anda ba musulmi ba ya zama abin daidaitawa ya kasance mulki duk baki ne mulki ya taro ya kuma hannun musulmi alaika salatullahi summa salamuhu sai da aminci Allah ya tabbata gare ka wa alin da alaye wa tsafin da sabai dil abatil shattatu wanda suka shattatu sun dai dai dai lil abatili ga duk wani batanci da karyace karyace a kul sha Allah ko zagal batil innal batila kana zahuka maha hubbu khairil khalqi hubba siwahum بقلب الذي أحياه سر سناه فلست أروم الوصل من غير حامد فدع عنك محبوبا سواه وهاه فإن جمالا غير وجه محمد نفاه جمال المصطفى ومحاه والحسن والنور المدين فمن نحى بحضرته باللود نال مناه والكل منه الكل حقا ولم أكن أجسم معنى إذ قصدت ثناه فإياك والإعراب عن كل صورة إذا رمت من سئر الوجود لقاه فصل وصم واشرب وكل وانكح وسل فما ثم غير المصطفى وحلاه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها ألفى لواصطحماه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها أجني فيما رجناه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها داري أنال رداه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها داري أنال رضاه عليه صلاة الله ثم سلامه أشم بها عرف اللقاء وشذاه عليه صلاة الله ثم سلامه أشم بها عرف اللقاء وشذاه عليه صلاة الله ثم سلامه أشم بها عرف اللقاء وشذاه عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصعد قد علوا بعلاه نعم sai ya ce maha hubbu khairin khalqi hubba siwahu san kiyayyen talikai ya shahe hubba siwahu san wani sa ji kalbi a zuciyata a allazi ahyahu sirru sanahu zuciyan nan wanda sirru sanahu sirrin hasken ma'aiki sallallahu a hayahu ya rayar da ita falastu a rubul wasu min gairi hamidin sam ba na gurin saduwa da wani mai godewa Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fada an ka mahbuban siwahu kai ka bar wa ka bar zancen wani abun so koma bayansa wanda ba shi ba sallallahu alaihi wasallam wahahu rike shi ko ko wahahu alhali ko gashi sallallahu alaihi wasallam wa alihi shi kuma rasulullah fa inna jamalan ghaira wajhi muhammadin sani dai duk wani irin kyawu ma ko ma wanne ne غير وجه محمد wanda ba huskan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nafahu jamalul mustafa to jamalul mustafa kyawun annabi sallallahu alaihi wasallam abun zabi nafahu ya kore shi wa mahahu kuma ya shahi shi huwa al-husnu annabi sallallahu alaihi wasallam shine baki dayan kyau wa nurul mubinu kuma shi hawan irin shi haske ne wanda yake mabayyani famannaha faman na hali hadrati duk wanda ya yi nihi halararsa wanda ya yi wajen halararsa bilhubbi da soyayya ko to na lamunahu ba zai samu abin gudun shi ma ya riga ya samu ya samu abin neman sa sallallahu alaihi wasallam kawai kan yi annabi sallallahu alaihi wasallam da soyayya Allah samu dace huwa al-kullu minhu al-kullu annabi sallallahu alaihi wasallam huwa al-kullu shine dukan komi minhu al-kullu dukan komi ma da gare shi ne hakkan shi wuce ba sai nake ba da gaskiya da gaskiya annabi sallallahu shine komi komi ma da gare shi yake sallallahu alaihi wasallam walam akunu jasimu ma'anan ni iz qasasu sanahu innai nihin yaban annabi sallallahu alaihi wasallam ban kasance ba ina gwaɓaɓa ma'ana ba wai kan ba mawa nike ba yana wuce gona da iri kamar yadda wa'ansu suke zato me ma kita yau ina ma zurfin dai ma malam bashir da musa yake cewa wasu suna ganin wai mun zurfafa a yabanka to ina ma zurfin bi muke a yabanka ba mu san komi ba Allah da ya ga shi kaɗai shi kaɗai fa san ka kuma shi ya yabe ka fa'i eto kuwal kullu minul kullu hakan walam akun ujisi ma'ana shi wace ba ina gwababa ma'ana bane ba in nayi nihin yaban yabo gare shi sallallahu alaihi wasallam koko walam akun ujisi ma'anan ba wai ina mai da ma'ana jiki bane shi ma wannan tajsimin kenan ka tsammanin ana ce kuwal kullu minul kullu kai tsammanin a ai kamar ma'ana ce nake ba ta jiki ma'ana kamar abin da yake abin da bai da misali a rai da rai ruhi da abubuwan da suke na ma'ana misali ba ba ka ganin rai abin da ba abin ne wanda ke gani mahasusi wanda kake ganin shi kaza ka taba shi to wai ba abin ne wanda ke nake doka ina bashi ma'ana ta jiki shi ko abin da ba jiki ne shi ba. Akwai ma'ana, ita ma'anan nan jikin baki ɗayan komi ma bai isa ya toke ta ba shi ma'ana ta ma'aiki sassanin. Shi ne yane ki shauke cewa can cikin Muhammadu Abdullahi Zairu Mushabbayi. Yana cewa ya diku Muhammadu lam ya'rifu ghairu ilahi yadiqu jami'ul kauni an hamli kaunihi baki ɗayan kaunu suna kunci wajen su ɗauki kaunin annabi sallallahu alaihi wasallam a ba wai yana ɗauko ina yada ma'anar shi bace ina mai da ciki a wannan yana hada ma yanda abu ne yake saboda ai annabi sallallahu alaihi wasallam kuntu mutum ya diba dai kuntu kuntu hadisin kuntu kanzan makhfiyan lam uraf babu ta anhu to shine da farkon abin da Allah ya halitta sallallahu alaihi wasallam fa bi nuri khalaqa Allahu kulli shay alaihi salam ke cewa da haske na Allah ya halicci komai da komai aw kama qala sallallahu alaihi wasallam fa iyyaka wa ni irada an kulli suratin izarum ta bisir wujudi da kawo ce wace ina gargadin ka iyyaka fa iyyaka na ina na tsawatar da kai wani irada da kau da kai an kulli suratin daga barin duk kowace irin suwa idza rumta min sirril wujudi da kahu in idza rumta da kahu kenan in kai na gurin satuwa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam min sirril wujudi daga cikin sirrin samuwa to shine asalin samuwa kenan kai a matsayin ka matsayin ka na masoyi ne neman annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata ka ji kanshin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dukkan wani cikin kaunu baki da saboda shine asalin kaunu sallallahu alaihi wasallam fa salli sai ce kai sallah wasu kai azumi wa sharabka sha wa kulka ci wanke ni kai aure wa silka sada zumunci fa ma tamma ghayrul mustafa wa hulahu tananka ba babu wani annabi suna mun zabi wa hulahu da adansa duka wani abin da zaka yi yanzu an hida ma asali to kuma sai kasance shi rayuwa ta mutum tana cikin wasu abubuwa ne guda uku akwai ibada akwai al'ada akwai mu'amala to shine sai ya tara ma duka wannan mu'amalolin da duka wannan ababen guda uku cikin su yace duk baki ɗaya ka kalli annabi su zan cikin kowane daga ciki wato aka ɗauko ibada fa salli wasu kai sallah kai azumi sallah ita ce ibada wadda ta taro dukkan ibadodi muna yi ne a gurgushe amma sallah cikinta akwai duka rukunan nan guda uku akwai akwai shahada akwai azumi a ciki ba a ci ba a sha akwai zakka akwai haji duk abubuwan ma'anoni ne malama sun yi hudi da tarkiki da tafsili a cikin sallah akwai ta sannan azumi shi ma wata irin kuma bauta ce in an hidda ta daban shi mai zaman kanshi wanda girman shi ne yake yana cewa a dukan aiki a cikin hadisi kusi Allah tabaraka wa ta'ala cewa dukan aiki na dan adam nashi ne amma azumi nawa ne ni zan sakawa shi mai azumi da ala ICP ni zan saka da shi to wannan wa'annan abin da shahi ibada kenan kashi an tara ma shi cikin kalma guda biyu duka ga abin da zaka yi sannan washrabu wa kul ita rayuwa ba ta iya sai da ana ci ana sha wannan al'ada kenan ya zai ta ce a al'ada abin da yake ya zama tada ba ka iya rabuwa da shi wannan abu ya zama mutum baya sai ya ci sai ya sha sai dai da harkar adati in kaga mutum ya bar wannan ta kuma wato karama zai nuna ko mu'jiza wannan abin da shahi al'ada kenan wanki wanki han wasil ka yi armin wannan kuma sannan wasil ka sare da zumunci shi arman nan shi ne a duk abin da shahi ma'amala kenan ya tare cikin daga armi da sada zumunci shi kenan ma'amala duk cikin armi da sada zumunci kowanne ne ma za ka sada zumunci zumuncin nan kala-kala zumunci na addini zumunci na na jini zumunci na gashi nan mai waɗi na cewa ku duka ‘ya'yan annabi Adam ne, ko gashi nan duk kowanne ne kowace halitta tana da alaka da kowace halitta wanda ya kamata kowace halitta ta sadar da wannan zumuncin. To shi kenan mu'amala ta ƙare an tare, an tare ma duka a nasir na rayuwa baki ɗaya cikin wa'annan kalmomin ga su, kuma kowane aka yi su ga sunan guda biyu biyu kuma suka tare komi da komi. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn gashi nan in ji alkurani ba ma san ma in kuma za ka yi in kai yanda ake so ka yi to ka gane kai a matsayinka na masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam in ka tashi za ka yi sallah sai ka yi sallah irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah sallu kamar ayatu ni usalli kana sallan nan kana tuna annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wata ibada ce wanda ka ciro kai daga wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam masoyinka na annabi sallallahu alaihi wasallam azumin nan shi ma daga annabin nan sallallahu alaihi wasallam ya zo maka da an baki da khuzu anni ma nasika ku duk ibadun ma duk wata ibada zaka ka gani gashi daga annabi sallallahu alaihi wasallam kake tira ta kai kake yi kana bin annabi sallallahu alaihi wasallam kawa wa shrabu wa kul in zaka sha ka tuna ma aki sallallahu yana sha in zaka ci ka tuna ma aki sallallahu yana ci kai koyi da ma aki sallallahu alaihi wasallam sai zan ba abin ya ta yi kawai al'ada shi kenan haka nan su da a sai zama kana cikin cinka da shanka ma ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam wa kul wanki an ka yi armi an nikahu sunnati wa man ragiba an sunnati falisa minni in ka za ka yi armi kai ka yi armi kawai irin yanda wanda ba san me armi suke armi ba zan yi armi don in ji daɗi a ba jin daɗi ba ne marwa ka yi saboda sunna ce ta annabi sallallahu kai kana koyi kana neman annabi ne sallallahu alaihi cikin armi wasil hakan nan kuma ka sadar da zumunta irin yadda annabi sallallahu ke sadar da zumunta abin da aka mai shirya da shi tun kamun aiki tun kamun aiki lokacin da ya zo daga wato waye lokacin waye nan nan abinda wani mun kare ta ta mai shirar shi ce kana sada zumunci wani abu ya same ka fa ma tamma ghairul mustafa in mutum ya aikata wannan a wannan tsarin ai ba ma tamma ghairul mustafa kin canan ka babu wani abu wanda ya zo wanda ba al mustafa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba hulahu da adan shi kawai annabi ne sallallahu alaihi wasallam da adan shi alaihi salatu lillahi summa salamu sai da amsa Allah da fita gare shi salatan biya ulfali wasti himahu ta kasance salati ne wannan albarkacin ta a same ni a tsakiyar halararsa alaihi salatu lillahi summa salamu sai da amsa Allah da tabbata a gare shi salatan ta kasance salati ne biha a jini simara janahu albarkacinta in zan ina ɗasan ‘ya'yan itacen kyautarsa a dai salatu Allah sun masalamu tsira da amincin Allah sabbata gare shi salatan biha dahari a nalu ridahu ta kasance salati ne wanda albarkacinta dahari matuƙar tsawon zamani na analu ridahu in kasance ina samun yardarsa alaihi salatu lillahi summa salamuhu ya da mun Allah tabbata gare shi ashumu biya arfan liqa albarkacin wannan salati in zamo ina sinsinan kamshin saduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam wace zahu da kamshin sannan dai mai kamshi alaihi salatu lillahi summa salamuhu Allahu akbar arfan liqa wa shatahu ya hayya qayyum alaihi salatu lillahi summa salamuhu ya da mun Allah tabbata gare shi wa alin wa sahabin da alaye da sahabbai kada alau wanda suka ɗaukaka bi aulahu da ɗaukaka annabi sallallahu alaihi wasallam نوال رسول الله أصبح واكفا علي متى أمسيت بالمده واصفا فجود رسول الله بالبذل سائل وألفى على أبوابه الدار عاكفا فإني راض شاكر القلب دائما ولم يغنني نيل عن الوصل عارفا ولست بآل أن أنال كرامة ولكن خير الخلق ساد الغفارفا وإني أتاني حبه قبل نشأتي صرفت تليد الحب فيه وطارفا إذا ما تراني بميلا وتندمع قيم به هينا ووقتا وعنفا وإن سهر العباد في درس حزبهم فحزبي هيامي في سنة البدر غارفا أساجل فيه الورق شوقا مرائيا نجوم السما ليلي وأسبل واكفا فلم أر من أهل الصبابة مثل من يعاني لما عانيت بل هسفاسفا زفيري ودمعي يشفيان كلاهما وإني على ذا في جناني قاطفة فإذ بذل لتة بمرارة وألتز إن غيري يقاسل متالفا بيمن رسول الله كافي وملجئي ومن تتمنى للعطايا النفانفا عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب kafin analula awarifa wace nawalu rasulullahi asba wakifa nawalu kyauta baiwa ta ma'aikin Allah ta zamo shine asbahin kenan ta waye gari wakifan mai zuba irin zuban ruwa da bakin ƙwarya alayya a gare ni wani lokaci shi wace mata a musaitu ko da wani lokaci na maraita bilmadi wasifan ina wasifan mai sifantawa sifanta ma'aikin sassanin da yabo fajo da rasulillahi kaga kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin allah bilbazili sa'il sa'ilun wato baiwa alaihi wasallam sa'ilun kamar wani kogi ne wanda ke zuba bilbazili da da baiwa da kyauta wa ulfa ala afuwa bihin dara aki ba shi ni kuwa ana samu na ala afuwa bi afsa kofofin ma'aiki sallallahu alaihi a dara matakar zamani akifan ina mai dukufa ina nan kohoyin ma'aiki sallallahu alaihi fa inni aradin shakirul kalbi ni mai yarda nake mai godiya nake a zuciyata da'iman har kullum walam yuguni ni nailun anil wasli arifa a'a wannan baiwa da kake shi ina faɗiwa falam yi guni ni nailun babu wata irin kyauta wadda za ta wadatar da ni anil wasili wa halin kasancewa kyautan arifan ai ma'arufan wani abu ne na alheri ko mun ya kasance alheri bai wadatar da ni wanda daga saduwa da ma'aiki su rasulun a ni abin nake me ma shi ke cewa wa kullu za امر الالهي اذا جل ان يتوب بما اذا رايت ان اذا رايتك ان امن حنمت لا تفرح bi an umin un'imta wa farah bi man an'ama in aqalta in shi wace la ta farah an kake farin ciki bi an umin un'imta da wasu an nemomi wanda aka ji yadda ke dadin su a in aqalta in dai kai hankali wa farah bi man an'ama to ka ji dadi kai farin ciki da wanda ya ni'imtar da wanda ya bada ni'ima ba ni'ima bace abin kallo wanda ya bada zama da haka shewa ke cewa duk wannan baiwa da nake ce ina waɗi mata ani sallallahu eh ko ina kwaɗayin baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam ina samun baiwa annabi sallallahu ni annabin nake so sallallahu alaihi wasallam walastu bi ahli ana alala karamu da shi ce kuma gashi ko ni ban zama mai cancanta da in samu wata baiwa wata karamci daga annabi sallallahu alaihi wasallam walakinna khairal khali sai dai shi biyayyen talika yanda yake sadar gabari fa shine wanda ya shugabanci duwa'ansu shugabanni a kyauta duwa'ansu manyan mutane masu daraja masu baiwa masu kyauta annabi zam shine jagoransu to da kake tsammani ai in dai nan ne annabi sallallahu na san zan samu ko da ban cancanta ni in samu ba wa inni atani hubbuhu qabla nashati kuma ni hubbuhu to ya annabi sallallahu alaihi atani ta zo mini qabla nashati tun gabanin a fare ni tun gabanin a tun ga wato abu ne wanda ke ta zama azaliya ne ba wai tun tsere na zo duniya bane ba na ji ina sa da sana'a sarabtu talidar hubbi na juyar da tsohon so fihi a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam da sabon shi dukan baki ɗan wani nau'i na so ni baki ɗaya na juya annabi nake masu lasan idan hama karani bi mai la watan din ɗan tsare kuna suka ɗima wata da san wata da ake kira maila watan dami da wata da ake kira tandami su kasance duniya lahira ko mami a yi mu biyi hina ni a nabi salam da shi nake ɗima wata wani ɗan lokaci wa wakatan da lokaci mai tsawo wa anifan da ɗazu kowane lokaci lokaci na ɗan kaɗan da lokaci na mai tsawo da wanda ya wuce kowanne ne na annabi ne sallallahu alaihi wasallam da shi nake ɗima wata annabi sallallahu alaihi wasallam wa in sayyara al'ubadu fi darsi hizbihim in al'ubadu masu bauta masu ibada in suka hana idanunsu barci fi darsi hizbi a cikin karanta abin da suka saba karantawa na daga auradansu na ibadu fa hizbi ni auradina da ibadata ku ya mi shi ɗimota cikin soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam fi sanar badri wannan ɗimotar ta soyayya fi sanar badri a cikin hasken watan nan mai cikin haske annabi sallallahu alaihi wasallam garifan ina mai kamfatarwa usajir fi lurka yana tserereniya da alwurka ita ce a hamama tantabara ko kurciya ko abin da ya kama da wannan yadda suke tana tana kukan nan nata mai daɗi ni ma ana ce ana ganin sai na yi irin yabo na alayhi sulam mai daɗi shaukan wannan ko a bege mura'iyan nujumas sama ina mai kiyaye a taurarin sama ba ni barci kenan laidi dare na wa usbilu ai usbilu dama ina mai zubar da hawaye wakifan kamar da bakin kwarya falam ara min ahli sababati kai mamaki na famin falam ara min ahli sababati misla man yu'ali lima alaita bin gaba daga cikin mazoya mazuwa soyayya misla man yu'ali lima alaitu kutan kucin wanda ke hwama da ni abin da nake hwama da shi na soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace bal hasafa sifa bari zancan masu kaskantaccen soyayya wannan soyayya ta mutanen duniya shi yace falmara ban gani ba ka san kowa ya shehu a wajen gani wajen ibtila'i wajen karatu ya zagaye duniyan ilimi ya san masoyan da suka gabata to yake ya dama wannan wai ba bari zancan wannan makaskantan soyayya wanda aka sani na irin su majnun laila majnun mayya majnun wace ce mazini yana da ba su ba wannan duk kankara manya-manyan masoya Allah manya-manyan masoya a ɗari sarasar da firi wa dam iya shiya ni kilahuma to haka ji na hiri na fama da soya kai tsammanin ko ni musiba ce wa sai wace ai zafiri ruri na wa dam'i da hawaye na ya shiya ni suna warkarwa kilahuma baki ɗayan su nan wa ni ala zafi janani ya qatifa kuma ni amsa wannan qatifan mai ɗasa ne daga wa'ansu ‘ya'ya itace fi janani a cikin zuciyata, ina jin wani irin daɗi na daban. Fa'izun bizullin, wato, wata buwaya ce aka shakuɗa ta da ƙasƙanci, lazzatun bi mararacin, daɗi ne aka shakuɗa shi da ɗaci, wa altazu ni kam ina jin daɗi in gairi yuqasil matalifa in wani na yana gogayya da halaka in shi halaka yake shi soyayya shi halaka shi take ni tawa jin daɗi nake kawai biyum da rasulillahi dan dan albarkan ma'aikin Allah kafi wanda shi annabi sallallahu alaihi wasallam shine ko gona wa malja'i shine malabata wa man sada mannalul a bayan da bani annabi sallallahu shine wanda ya jagoranci waɗanda suka samu wato kyaututtuka waɗanda suke masu yalwa masu waɗi sosai maɗaukaka su ne annabawa wanda suka samu kyautan da kyau kyauta ce saboda ita annabci babu wani aikin da ake aiga shi nan shine kai ka cancanci a baka annabci balle manzanci a'a saboda tsaban zaɓi ne Allah ya zaɓe su ya musu wannan kyauta wadda ta yi koti kyauta to shi alaihi salam shine wanda ya jagoranci duka wanda suka samu irin wannan nau'in kyauta alaihi salatu lillahi summa salamu ya da aminci Allah ya tabbata gare shi wa alin da alaye wa sabin sabai wa'anda ana lula awarifa su su ne suka bayar da kyaututtuka eh ana lula awarifa kenan radiyallahu ta'ala anhu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر يوم العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين